الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبي نبي عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a daya ga watan juma'a da al'akira shekara ta 434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha uku takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am bangaren abin da ya shahi kauli da ba'adi babe ne wanda yake mai faɗi sai dai kenan ka zaɓi wata gaba ka yi tambaya a kanta kar mu manta nan kusa a darasinmu na ranar litinin na umdatul ahkam babe ne na musamman mu wuce da hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke bayani dangane da ita wannan sujada sujada ta raukannuwa ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙari ga abin da ya ga inda ya rage ga abin da ya ga inda ya manta zama wanda yake na tsakiya ko mu ce zama na farko aka masa tasbihi bai dawo ba a ƙarshe kafin ya salamce ya yi sujada kabli kenan a nan iya abin da za ka yi inda baka fahimta ba za ka zaɓi wata gaba sai ka yi tambaya a kanta insha Allah da yake babu ne wanda yana da faɗin gaske na'am tambayar taka kai ma kamata yi tambaya in mutum zai yi ka takaita tambaya sai ka san menene gabar da mutum zai yi tambaya an gane ko ita tambaya wani lokaci ba ta bukatar sai ka zo da bayanin an yi kaza an yi kaza tambaya kake menene hukuncin kaza kamar an yi kaza menene hukuncin shi kenan a haka ba zan iya gane abin da ke nihi ba kakan iya maganar mutum ne an bashi ajiyar kuɗi ya ɗauki kuɗin da ya yi amfani da su ba tare da izinin mai shi ba kenan kaga wannan ita ce tambaya a fili ɗaukan kuɗin ajiya kuɗin adashe kuɗin ajiya ne bayya halatta ka ɗauki kuɗaɗen mutane ka yi wani tasarrufinka da shi ba tare da izinin su ba in dai aka baka ajiyar kuɗi amana aka baka in za ka taɓa dole ka nemi izinin mai kuɗin wannan ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na cewa wai la yuhibbul khaira illa shaytan ba wanda ke mai da alkhairi sai shaytani ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba fadar shi bace ba lalle abin da ya inganta ya gaya ma Umar in har aka dau abu kyauta aka baka ba tare da ka roka ba ba tare da daman kana kwadayi da zalamar cewa a dauka a baka maza Allah ya ce masa ya umar ka amsa in ka ga dama ka yi amfani da wannan kyauta in ba ka bukata kuma ka ba wani kamar yadda su da yawa maza Allah yake daukan kyauta ya ma umar umar sai ce ya rasulallahi wanda ya fi ni bukata a dauka a bashi maza Allah sai ce ya kai umar in aka maka kyauta in dai ba roƙo ba ka yi kuma ba kana hange da zalamar a dauka a baka maza Allah ya ce masa ka amshi wannan kyauta in ka ga dama ka kashe wannan kudade game da abin da ya shafi maslahar kanka in baka bukata ka ba wanda yake da bukata shi ne ka'ida amma maganar cewa maza Allah ya ce ba mai mai da alkhairi sai shaidani wannan ba faɗar sa bace ba na'am kamar kaka ya wuce kima kamar misali sai ka samu adashi ana yin ta amma shi ruwan adashin abin da zai fita inda dama ke buga haka misali wurin ladan abinci kamar ana kuma yin haka na bin sana bin abu misali shi ko da zai buga kai ba ta suna da ta tara da kowa
maganar wannan ladan ajiya wanda ake kiran shi karan adashi wannan yarjejeniya ne in ka yarda ne ka amince ka shiga wannan adashi shi wanda yake mai adashin ya ma ya yi sharaɗin cewa sai in an ba shi kaza shi ne ladan ajiye shi kenan in ka yarda ka amince wannan ya halatta in baka yarda ba kuma in ya soje ka nemi wata cewa ka shiga ya nuna cewa ka yarda ka amince ne dangane da abin da ya sharɗanta ma kanshi za a bashi ba zalunci ba ne ko nawa ya ce za a bashi shi sai an biya shi zai ajiye wannan kuɗaɗe to wannan kasancewar ya halatta abin da ya shar'anta ma kai shi ya shar'anta ma kai shi na'am wannan shi ma bayani ya gabata a kan shi ya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen addu'a shine daga hannu daga hannu sababi ne daga cikin sabubban da ke sanya addu'a ta samu karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi na cikin sahihai riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke ambata mana cewa a hadisin da yake cewa inna Allah ta'ala tsayyib ولا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أكبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنا يستجاب له a wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi yana nuna mana wannan bawa wanda cinsa da shansa da tufafinsa haramun ne ga kuma yana cikin hali hali wanda yake na bulaguro wanda hali na bulaguro shi ma sababi ne wanda yake zaune da gindin kanshi mai sanya addu'a ta samu karkuwa a wajen ubangiji subhanahu wataala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne babu kokonto game da karɓuwarsu manzo Allah ya ce addu'ar mahaifi ga ɗan shi na biyu addu'ar matafiyi na uku manzo Allah ya ce addu'ar wanda aka zalunta to shi wannan bawa yana kan halin bulaguro sannan abu na biyu ga ya daga hannuwansa sama na uku yayi tawassuli da sunan Allah ar-Rabb ya Rabbi ya Rabb manzo Allah ya ce amma kashi cin shi da shan shi da tufafin shi maza Allah ya ce duka haramun ne yaya za a yi amsa masa addu'a to wannan daga hannu sababi ne daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a wanda sahabi sama da ɗari suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana daga hannun shi a wajen addu'a amma maganar in ka daga hannu ka gama addu'a cewa kar ka sauke sai ka shafa a fuska wannan babu hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk hadisin da yazo bai inganta ba don haka addu'a ko ibada ce ibada ko ba a gina ta sai akan dalili tabbatacce aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ku don haka sai ka koma cikin irwa'ul galil anan shakh nasir Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala hakanan cikin littafin da ake kira shi faibul qadir sharhi ne na wannan jami'u sagir a nan al'izu bin abdulsalam yake cewa wanda ya fi tsabar jahilci da wauta sai ma wanda yake shafawa a kirji a nan yake mamaki ya ce yaya za a yi al'imamu suyuɗi ya hassana wannan hadisi ya ce hadisi ne hassan alhali a cikin sanadin shi akwai marwaita waɗanda suke majahil waɗanda kwata-kwata ba a san suwa ne ba ma a takaice ko shi ibn hajar a cikin bulugul maram da ya ce hadisi ne hassan ya tabbatar da cewa kowace hanya tana da illa sai ce amma in an tattara su yakan iya kai martaba ta hadisi hasan a takaice hadisin bai inganta ba na mai ke cewa
wannan dukawa wannan zama wajen addu'a shiga tsakanin bauta
to tambayar taka kusan uku ce shi dai maganar karanta aya ta alkur'ani a makabarta manzon da ya zo mana da yanda ake ziyarar makabarta da yanda ake jana'iza ba a taba samun daɗai rana cewa ga yamma zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta aya ta alkur'ani a makabarta sawa'an a bangaren addu'a bayan gama binne mamaci ko lokacin da ya ziyarci makabarta ba a taɓa samun maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta aya ta alkur'ani iya abin da yake addu'a yake addu'a da ta kunshi roƙon gafara da rahama ga mamata an gane ko kamar yadda hadisi ne Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci tsayawa yake akan kabarin mamacin manzon Allah sai ya faɗa ga jama'ar da suka halarci wannan jana'iza ku roƙa ma ɗan uwanku gafara ku roƙa masa samun tabbacin ba da amsa maza Allah ya ce domin a yanzu ana masa tambaya shine Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu haka ake buƙatar kowa ya maimaita haka idan ka ziyarci makabarta ga addu'ar da zakai wanda Aisha ta nuna mana da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama zai shiga makabarta ta baki'a a cikin wani dare da Allah ya turo sakon cewa ya tashi ya je ya roƙa musu gafara iya addu'ar da Aisha ta rawaito mana kamar yadda hadisin yake cikin sahihu Muslim da zai shiga yace assalamu alaikum dara qaumin mu'mini wa atakum ma tu'adu ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lahiqun ko kuma abin da yayi kama da haka domin akwai dan canji a cikin wasu riwayo sannan manzon Allah ya daga hannunsa yace Allahumma ghafir li ahli baki il gharqad Allahumma ghafir li ahli baki il gharqad ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta don haka wannan shine iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sai ma bugo da ƙari akwai hadisin da ke nuna haramcin karanta alkur'ani a makabarta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kar ku maida gidaddajin ku makabarta an gane ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin shaidani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara an gane karka ce a wancan lafazi akwai lafazin da yake cewa kar ku mai da gidaddajin ku makabarta domin shaidani yana wannan domin yake cewa la taji alu buyutakum maqabira kar ku mai da gidaddajin ku makabarta sai ya ce waje alu min salatikum fiha ku sanya wani abu na sallolinku a cikin gidaddajin ku ita ce sallah na nafila gidan da ba a sallah ta nafila daidai yake da kabari domin makabarta daman ba wurin sallah bace haramun ne mutum yayi sallah haka kuma riwaya tabbatacciya manzon Allah ya ce la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mai da gidaddajin ku makabarta sai ce fa inna shaytana yanfiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara kaga mafhumul mukhalafa anan kaga da yace kar ku mai da gidaddajin ku makabarta me yake nihi kenan akasin haka kenan makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane don haka kasancewar manzon da ya zo mana da wannan ibada yanda ake jana'iza da yanda ake ziyarar makabarta ba a taɓa samun inda ya karanta aya ta alkur'ani a matsayinmu na muminai ban mu da abin koyi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yi shine mai kyau a wajenmu abin da ya bari shine mara kyau ra'ayinmu da son zuciyarmu kar ya kai mu mu wuce gaban Allah da manzansa mu zo da wani abu da sunan ibada wanda ba Allah ya ce mu ba ba manzansa bai ce mu illa kasancewar a cikin tazkiratul qurdubi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah akwai wasu hadisai waɗanda ba su da kai balantana kafa wanda ba wanda ya inganta a cikinsu share-share ne wanda ko al'imamu ahmad ya ga wani makaho yana karanta ko menene a makabarta sai ke ce masa menene dalilin ku sai janyo wani hadisi da wannan duka wannan ba wanda ya inganta domin ba a taba samu manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta alqur'ani a makabarta da haka iya abin da ake yi sai dai a yi addu'a addu'ar da ta kunshi roƙon gafara da rahama da dacewa da gidan aljanna ga wannan shi mamaci da cewa Allah ya haskaka kabarinsa ya mai da kabarinsa ya zamanto dausayi daga cikin dausayi wanda yake na aljanna darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato babi na saba'in a cikin wannan littafi kitabul hajji yau za mu tashi insha Allah farkon babi na 71 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن محمد بن عبد الرحمن عن أروى وابن الزبير ابن الأوام عن زينب هي بنت سلمة هي بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا زكريا الغساني عن هشام وابن أروى عن أروى عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بئيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت al'imam bukhari Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam game da mutumin da ya sallaci wato raka'o'i na ɗawafi a wajen masallacin harami ma'ana bayan ka gama ɗawafinka kewayo bakwai wanda kar mu manta kamar yadda bayani ya gabata gama dawafi ke da wuya bayan sa kai tsaye abinda ake bukata ka zo makamu ibrahim ka shiga tsakanin makamu ibrahim da ka'aba kenan ka maida makamu ibrahim bayan ka ka fuskanci ka'aba kai raka'a biyu to ka riga ka gama dawafi sai ka fita daga cikin masallacin harami ka je can wani waje kai sallar ka menene matsayin wannan sallah ta tsaya matsayin yin ta a harami ko kuma bata tsaya ba shine anan yace man salla raka'atay tawafi kharija min almasjid mutumin da ya sallaci raka'o'i na dawafi wato a wajen masallacin harami shine anan malam sai ya zo da afarkin Umar Allah ya kara masa yadda cewa Umar Allah ya yadda da shi wato ya yi raka'o'i na ɗawafi harjan minal haram wato a wajen masallacin harami kasancewar wannan fa umar allah ikara masa yadda wato ya gama ɗawafinsa ne bayan sallar asuba an gane ko umar sai ya fita daga masallacin harami ya kama hanyar madina sai da ya je wani dawa da ake kiran shi zitsuwa bayan rana ta hudu ta ɗaukaka sannan a nan umar ya yi raka'o'i biyu wanda ake yin su bayan gama ɗawafi shine a nan malam ya yi ta'alikin hadisi wanda a takaice ke na wannan yake nunawa halaccin yin haka kamar yadda kuma bayan shi malam sai ya zo da hadisi wanda yake marfu ummu salama Allah ya karra mata yadda take cewa shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kai kukan rashin lafiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam sai ya sake zawwa da hanya ta biyu wanda duka hadisi ɗaya ne shine anan ummu salama take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wato an gane ko wato urwa yake cewa ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a lokacin da yake birnin makka ya yi nihin fita daga birnin makka domin komawa madina ummu salama Allah ya ƙara mata yadda a wannan lokaci an gane ko shine tace walam takun ummu salama tafat bil bait urwa yace ummu salama a wannan lokaci bata yi dawafi ba dawafin kwa shine dawaful wada dawafi wanda yake na ban kwana wa aradatil khuruja ita ma sai ta yi nihin ta fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a je da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma ummu salama idza uqimat salatu subhi in an tada ikama ta sallar asuba manzo Allah ya ce mata fadufi ala badiriki wan nasu yusallu manzo Allah ya ce koma gefen jama'a ki dawafi akan raƙuminki alhali mutane suna sallah ke kuma kina can gefe kina dawafinki fa fa'alat zalik ummu salama sai ta aikata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta da shi an gane ko wanda kar mu manta shine anan malam ya zo da wannan hanya ta farko sababin abin da ya sa ummu salama ta yi dawafi akan raƙuminta ta kai kukan rashin lafiya ne gaya kuma lokacin tafiya yayi ita kuma ba ta yi dawafin ban kwana ba maza Allah ya ce to je kiki dawafin akan raƙuminki amma ki dakata idan an tada sallar asuba maza Allah ya ce koma gefen jama'a bayan su suna sallah in ya so haura raƙuminki ki dawafi shine yace falam tusalli hatta kharajat ummu salama da ta gama dawafi bata yi ba wato wannan raka'o'i biyu da ake bayan gama dawafi sai da ta fita daga masallacin harami ko kuma kwata-kwata sai da ta fita daga birnin makka kaga wannan kenan me yake nunawa dalili ne akan halaccin raka'a biyu da ake bayan dawafi ya halatta mutum ya yi su wato bayan ya fita daga masallacin harami saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har kuskure ne akan haka to Allah ba zai tabbatar da al'umma akan haka da tuntuna Allah ya bayyana mushi ya turo sakon cewa ga wani kuskure daga yau a daina don haka kenan a nan malam ya yi babi na musamman kenan ba sharaɗi ba ne ba na ingancin waɗannan raka'a biyu bayan ɗawafi cewa dole sai a cikin masallacin harami iya dai abin da aka fi so a farko ka zo bayan makamu ibrahim ka yi su in wannan mahalli bai samu ba duk wurin da ka samu a cikin faɗin masallacin harami za ka iya yi an gane ko in har baka samu ba yin a nan a wajen masallaci kakan iya yi don haka kenan jumhurin malamai suka ce ya halatta mutum duk inda ya ga dama ya yi wannan amma tare da cewa abin da aka fi so ka yi a masallacin harami al'imamu malik Allah ya ji kansa shine yake ganin cewa mutumin da ya gama dawafi bai yi wannan sallah ba in har ya fita daga masallacin harami ya yi nisa to iya abin da yake kan shi in ya tuna yakan iya dawowa amma in har ya saki ya koma garinsu bai yi ba ya ce to dole sai ya ba da fidiya ma'ana sai ya yanka rago a maimakon wannan nafila da bai yi ba illa kasancewar iya kauli wanda yake arraji idan mutum ya bar su babu wani abin da yake kan shi face ramuwarsu a inda ya tuna ko a garin ku ka tuna iya abin da za ka yi sai ka yi su an gane dan ba sharadi ba ne ba yin su a cikin harami kuma ba maganar cewa dole sai ka ba da fidiya sai ka yanka rago wannan nafila biyu bayan gama dawafi sunna ce daga cikin sunnoni waɗanda suke na ayyukan haji dan ba wajibi ba ne ba wanda in ka bar shi wanda za a ce ka cike gebin wato da fidiya shine in ma ka yanka rago ko ka ciyar da miskini shida ko kuma ka yi azumi uku babu man salla raka'atay at-tawaf khalf al-maqam qala haddathana adam huwa ibn abi iyas قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا عمرو بن دينار هو المدني أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da ya sallaci raka'a biyu na dawafi a bayan makamu ibrahim a gane ko ma'ana mutumin da ya zo nan kenan bayan makamu ibrahim ya sallaci wannan raka'a biyu domin kasancewar maza Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya gama dawafinsa da zai yi wannan raka'a biyu da ya zo makamu ibrahim maza Allah sai da ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala wattakhizu min maqami ibrahim musalla an gane ko in ma kama kha'un kin wasali kasa wattakhizu ko kace wattakhazu kamar yadda yake cikin riwaya ta warsh wattakhizu kenan wannan umarni ne cewa ku riki wurin sallah a nan makamu ibrahim to don haka wasu malamai suka ɗauki cewa wajibi ne dole sai a nan za a yi ta to shine a nan malam ya ce wannan babi ne wanda ke bayani game da sallatar raka'o'i biyu na ɗawafi a bayan makamu ibrahim shine sai ya shigo da hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda wanda ke cewa kadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallama dai ya zo birnin makka wanda kar mu manta hadisin ya gabata wanda ake masa tambaya ake ganin cewa wai yaya mutum idan ya zo yin umra bayan ya yi ɗawafi kafin ya yi safa da marwa shin ya halatta ya je ya sadu da iyalinsa ibn umar ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo makka shigo makka ke da wuya farkon abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo masallacin harami fafafa bilbaiti saba'a ya yi dawafi kewayo bakwai bayan gama dawafi wa sallah khalfal maqami raka'ate bayan maqamu ibrahim manzon Allah ya zo yayi raka'a biyu bayan wannan raka'a biyu thumma kharaja ila safa sannan manzon Allah ya fita zuwa safa ya je ya hau kan safa ya fuskanci alqibla bayan ya gama addu'o'insa manzon Allah ya tafi zuwa marwa ma'ana yayi sa'ayi safa da marwa sai ce wa kada kala Allah ta'ala tabbas kwa ubangiji ta'ala ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ubangiji ta'ala ya ce tabbas ku jama'a ta mu'minai kuna da kyaukyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kenan anan duk da cewa ba sharadi bane ba dole sai anan Umar yayi a wajen Makka Ummu Salama ta gama dawafi bata yi ba wannan raka'o'i biyu a nan cikin masallacin harami sai da ta fita kenan amma me ake bukata in so samu ne inda hali in dai ba wani uzuri ya gitta maka ba abin da ya dace inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayan makamu Ibrahim nan ya dace kai shi kanshi Umar malamai suka ce akwai ihtimalin baya ganin halaccin yin nafila ko da ta dawafi ce bayan sallar asuba sai rana ta hudu don haka kenan umar da ya gama dawafi bayan sallar asuba ya ki sai da ya fita daga birnin makka ya je wurin da ake kiran shi zitsuwa a nan ya sauka ya da zango sannan da rana ta hudu ta ɗaukaka a nan ya yi wannan raka'o'i biyu na bayan dawafi kenan don haka shine a nan malam ya yi wannan babi na musamman kenan wanda yake nuna mana ibnu umar ya ce dai ga abinda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma sai ya biyo baya da wannan aya ubangiji ta'ala ya ce tabbas ku jama'a ta muminai kuna da kyaukyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takaice abin da yi shine mai kyau a wajen ku abin da ya bari shine mara kyau babu tawafi ba'da subhi wal asr wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yusalli rak'atay at-tawafi ma lam taquli ash-shams وطاف عمر رضي الله عنهما بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن أروى عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافع أن عبد الله بن أن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها قال حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع أنه قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيته إلا صلاهما wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da halaccin yin dawafi bayan sallar asuba da sallah ta la'asar an gane ko don karka ɗauki dawafi da sallah ta nafila marar digi kai musu zubin goro ka ce yanda nafila wadda ba ta da sababi bayan la'asar da bayan asuba baya halatta ka ce dawafi haka ne shi ma in na nafila ne ka ce baya halatta an gane ko akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dawafi sallah ne bambancin shi da sallah shine Allah ya hana mu Allah ya halatta mana yin zance a cikin shi ita ko sallah baya halatta yin magana a cikin ta to shine anan yake cewa babi ne wanda ke bayani dangane da yin dawafi bayan asuba da bayan la'asar menene hukuncinsa shine sai ya shigo da asarkin ibnu umar allah ikara musu yadda ya kasance yana sallatar raka'o'i biyu na dawafi bayan sallar asuba idan ya yi dawafi malam ta kulu ishams amma matukar rana ba ta hudu ba in dai bayan asuba ne ya yi dawafi rana in dai bata je hudowa ba to kai tsaye bayan gama tawafi yakan zo bayan makamu Ibrahim ya yi raka'a biyu Abdullahi dan Umar kamar yadda ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallama na haka sannan sai yake cewa Umar Allah ya kara masa yadda ya yi dawafi bayan sallar asuba da ya gama dawafi faraki ba sai ya haura kuminsa ya fita daga birnin makka ya kama hanyar madina hatta sallar raka'ataini bi zifuwa sai da ya isa dawan da ake kiran shi zifuwa a nan ya sauka bayan hudowar rana ta daukaka a wannan lokaci ya raka'o'i na dawafi an gane ko wanda kenan a nan shine malamai suka ce shi umar akwai ihtimalin yana ganin rashin halaccin yin nafila wato bayan sallar asuba koda tana da sababi shine nan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya karra mata yadda take cewa anna na sanfafu bil baiti ba'da salati subhi wasu jama'a sun yi dawafi bayan sallar asuba bayan gama dawafi sun maka'adu ilal muzakkir wato sai suka zauna a wajen wani mai gargadi ma'ana wani mai wa'azi a wata nuska ana samun almakar almazkar a nan in ma ya kasance alhajarul aswad an gane ko kuma almazkar ya zamanto kenan ismu ismu mawdi'u zikir wuri ne wanda yake kenan na ambatan Allah ko kuma mu ce na tunatar da jama'a a takaice dai a nan shine tace thumma qa'adu ila almuzakkir wato sai suka zauna wajen wani mai wa'azi hatta idza tala'at shams lokacin da rana ta je gab da huduwa kamu yusalluna sai suka tashi suna sallah bayan asuba suka yi dawafin suka gama amma sai suka yi kiyin wannan sallah sai da rana ta je huduwa sannan suka tashi suna yi aisha sai take faɗa domin musu a kansu ta ce ka'adu yanzu jama'a sun zo su zauna bayan gama dawafi su yin sallah raka'a biyu da ake bayan makamu ibrahim hatta idza kanat as-sa'atu allati tukrahu fiha as-salah har sai da aka kai lokacin da aka karhanta yin sallah ma'ana aka haramta karka fahimci karhanci anan kamar yadda yake wajen malaman fiqhu na baya-baya cewa sabanin haram shine makaruhi a'a abinda ake nihi da makaruhi anan haramun shine tace hatta idza kanat as-sa'atu allati tukrahu fiha as-salah har sai da aka kai lokacin da aka haramta yin sallah ta nafila qamu yusalluna sannan za su tashi suna sallah inkari ne aisha take musu musu ne take musu kaga anan kenan me hadisin yake nuna kenan aisha kanta akwai ihtimalin tana ganin bayan sallar asuba in kayi dawafi ya halatta ka tashi kai nafila a wannan lokaci wannan raka'a biyu da ake a bayan makamu ibrahim tunda anan ta ce ka'adu me yasa suka zauna su zauna su bayan gama dawafi kuma sai an kai lokacin da aka haramta yin nafila sannan za su tashi su yi sannan hadisi na gaba abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda wanda ka'ida kar mu manta in ka ji malaman hadisi sun yi musamman al'imamul bukhari idan ya ce a ƙarshe ya zo da abdullahi kenan a cikin ɗabaka ta sahabbai to ba kowane abdullahi bai ke nihi illa abdullahi dan mas'ud amma a nan wace karina ta nuna mana cewa ba dan mas'ud ba kasancewar shine al'imamu nafi wanda galibin riwaya ta al-Imam Nafi daga mai gidansa ne Abdullahi dan Umar cewa annafi sai ce anna Abdullahi ibn Umar anna Abdullahi radiyallahu anhu lalle Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kala yake cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yanha anis salati inda qulu'i shamsi wa inda ghurubiha tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hani game da yin sallah bayan a lokacin hudowar rana da lokacin fadawarta haka ibn umar ya ce tabbas ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani game da yin sallah wace sallah ita ce sallah ta nafila nafila kuma wadda ba ta da sababi amma duk wadda take da sababi ba ta cikin wannan hani wadda take da sababi kamar irin su tahiyyatul masjid irin su raka'atar tawaf raka'o'i biyu da ake bayan tawafi irin su sujada ta karatun alkur'ani an gane ko irin su sallah ta salatul istikhara irin su sallah duk da cewa sallar gawa ita wannan tana ciki an gane ko kasancewar kenan da ramuwar sallah waɗannan duka ba sa ciki amma duk wata nafila wadda take ba ta da sababi haramun ne mutum ya yi a lokacin hudowar rana da lokacin fadawarta kamar yadda anan ibn umar ya ce tabbas na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hani game da yin sallah a lokacin hudowar rana da lokacin fadawarta daɗin fa'ida lokaci na uku shine lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin gushewa kafin inuwa ta sauka wannan lokaci shi ma haramun ne mutum ya yi nafila wanda ba ta da sababi wanda kar mu manta hadisi ya gabata na uku ba ibnu amir Allah ya kara masa yadda yake cewa lokatta guda uku maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hannun mu game da yin sallah a cikin su kuma ya kasance yana hannun mu game da binne mamatan mu farko sai ya ce lokacin da rana take huduwa yace sai ta ɗaukaka na biyu lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin gushewa maza Allah ya ce sai ta karkata kenan sai ta gushe na uku ya ce lokacin da rana ta je fadawa ba a sallah ta nafila marar sababi kuma sannan ba abin ne mamaci a wannan lokaci to shine anan ibn umar ya ce tabbas na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hani game da yin sallah a lokacin hudowar rana da lokacin fadawarta kenan don haka a can wancan hadisi da ya gabata tambaye ce ibnu umar ya kasance bayan gama dawafi kenan yana yin raka'o'i biyu na dawafi yace matukar rana bata je hudowa ba amma in ta je hudowa baya yi da lokacin kenan fadawarta hadisi na gaba wato abdulaziz ibn rufai yake cewa tabbas na ga abdullahi dan zubair allah ya kara musu yadda ya dufu ba'ad al-fajr wa yusalli raka'atayn na dawafi bayan sallar asuba bayan ya gama dawafi kuma yin raka'a biyu a nan maqamu ibrahim wanda abdullahi ibn zubair shi ma sahabin manzo allah sallallahu alaihi wasallama a wannan nan kenan cikon wannan sanadin wancan hadisi shine sanadin wannan shi abdulaziz kin yake cewa naga abdullahi ibn zubair na sallatar raka'a biyu bayan sallah ta la'asar kenan in ya gama tawari kuma yana ba da labarin cewa lalle aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta ba shi labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ɗai mazan Allah bai taɓa shiga ɗakinta bayan sallah ta la'asar face sai ya sallaci sallah raka'a biyu wanda kar mu manta bayani ya gabata game da sallah wadda ake salloli waɗanda ake kiransu arrawatib wanda ake yin wasu kafin azhar da bayan azhar da bayan magriba da bayan isha kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raka'o'in da ake yi bayan sallar azhar wata rana sun kubce masa bai samu ba yi bayan gama sallah ta la'asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin ummu salama sai yayi ummu salama ta ce ya rasulullahi yaya kana hani game da yin sallah bayan la'asar kuma ga ka kana yi manzo Allah ya nuna mata illa yace wasu jama'a suka zo suka shagaltar da ni game da yin wannan nafila maza Allah ya ce su ne nake ramawa a yanzu shi ko ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani aiki na alkhairi idan ya fara to manzon Allah yana nacewa akan shi iya rayuwarsa manzon Allah bai ya dinawa to amma a nan a ba yana nihin cewa ba a matsayinka na kullum ka yi raka'a biyu bayan sallah ta la'asar amma in sun kuce maka baka samu ba ka yi raka'a biyu da ake yin bayan azhar an gane kutu bayan la'asar ba laifi kakan iya ramawa amma na kana ce kullun yau da gobe kai wannan ya banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine anan shi ibnu zubair yake cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta bashi labarin cewa da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba shiga ɗakin ta bayan la'asar face sai manzon Allah ya yi raka'a biyu kina wannan dalili ne shi ibnu umar ya wannan ibnu zubair ya binciko game da halaccin cewa bayan mutum ya yi ɗawafi bayan la'asar yakan iya yin wannan nafila biyu da ake yi kenan a nan bayan makamun ibrahim a taƙaice dai waɗannan nafila raka'a biyu ko bayan asuba ko bayan la'asar in dai ka yi ɗawafi to sunna ne a kan ka sai ka zo ka yi su don ba sa cikin nafilfilin da aka yi hani tare da cewa akwai hadisi wanda yake sahihi baya kan sharaɗin malam da malam ya zo da shi wanda wannan hadisi in dai ya zo da shi gaba daya ya yanke babu wata jayayya akan haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku ƴaƴan Abdumanaf manzo Allah yace duk wanda yaji kunci lamari daga cikin lamurra na kula da wannan daki na Ka'aba manzo Allah yake cewa kada ya hana wani yayi tawafi da wannan daki kuma kada wani ya hana wanda yake nihin yin sallah a koma wace sa'a a cikin dare ko a cikin yini kaga wannan hadisi yana nuna raka'o'i na dawafi ba sa cikin hali a duk lokacin da kai dawafi a tsawon awa 24 kenan kakan iya yi kuma a wani lokaci ne don haka wasu malamai suka ce kai ko da a lokacin hudowar rana ko a lokacin fadawar ta ko a lokacin da ta kai tsakiya duka kana iya yi illa kasancewar wasu malamai sun ware waɗannan lokata guda uku bai ya dacewa mutum ya yi باب المريض يطوف راكبا قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله البصري الطحان عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بئير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أروى عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فقلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da marar lafiya yakan iya yin dawafi akan abin hawa kamar malam ya keɓanci yin dawafi akan abin hawa dole sai da uzuri an gane ko mutumin da babu uzuri tare da shi jumhurin malamai sun karhanta wato ya yi dawafi akan wani abin hawa amma in ya yi akan abin hawa to dawafi ne wanda yake ingantacce shine anan abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi akan raƙuminsa kullama ata alar rukun a duk lokacin da ya kewayo wajen hajarul aswad shine ake nihi da ar-rukun anan kamar yadda bayani ya gabata ashara ilaihi biyadihi fi yadihi manzon allah sai yayi nuni ga wannan dutsen wato da wani abu wanda yake a hannunsa an gane ko wata 'yan sanda ce a hannunsa wadda ake kiranta mihjan manzon Allah sai ya yi nuni wa kabbar sannan sai ya ce Allahu akbar wanda kasancewar kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim hadisin na bayani game da sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi akan raƙuminsa shine dan jama'a su hango shi wanda yake da tambaya kuma yi tambaya tare da cewa kuma akwai riwayar da take nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kai shi yin dawafi akan abin hawa kamar yanda hadisi ne riwaya ta Abdullahi dan Abbas a cikin sunani Abi Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo birnin Makka yana jin jikinsa manzo Allah sai ya hau kan raƙuminsa ya yi dawafi ba mamaki duka waɗannan illa biyu takan iya haɗuwa ya yi ɗawafi saboda rashin lafiyar da yake tare da ita akan abin hawa kuma ya yi da manufar kenan jama'a su hango shi wanda yake da tambaya yi tambaya to shine anan malam ya shigo da hadisin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗawafi akan raƙuminsa a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kewayo wajen hajarul aswad manzon Allah sai ya yi nuni da wani abu a hannunsa wa kabbar sai ya ce Allahu akbar sannan wannan hadisi na biyu ummu salama Allah ya kara mata yadda take cewa na kai kukan cewa ba ni da lafiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin shakautu kenan mina shikaya ne ma'ana rashin lafiya an gane ko walaisa mina shakwa an gane ko a shakwa shine ka kai kukan cewa an zalunce ka amma in aka ce a shikaya shine kai kuka na rashin lafiya shine ta ce shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anni ashtaki na kai kukan rashin lafiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙada sai manzan Allah ya ce da ni ɓufi min wara'in nasi wa anti rakiba manzan Allah ya ce haura kuminki ki yi ɗawafi amma ta bayan jama'a a riwaya da ta gabata manzan Allah ya ce ki bari sai an tada sallar asuba manzan Allah ya ce ki koma gefen jama'a akan raƙumi ki yi ɗawafi ummu salama ta ce faɗuftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli ila jambil baiti ta ce na yi ɗawafi kwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na sallah a gefen ka'aba wa huwa ya ƙara'u bi tur wa kitabin masdur manzo Allah yana karanta suratul tur kaga wannan ummu salama mi ya kaita yin dawafi akan abun hawa shine kasancewar ba ta da lafiya dan haka kenan anan duk mutumin da yake da uzuri to wannan ba laifi yakan iya yin dawafi akan abun hawa to amma mutumin da babu wani uzuri tare da shi na rashin lafiya wannan malamai sun karhanta amma sun tafi akan cewa in yayi akan abun hawa tare da yana da halin yi akan dugadugansa dawafinsa ya inganta don ba sharaɗi ba ne ba cewa dole sai akan dugadugai mutum yakan iya yi nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك